الله الرحمن الرحيم وكأين من دابة لا تعمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع الأليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أجال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقى قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawowa da mu a ci gaba tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda ake gabatarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora inda ma kwana wanda mun kwana a cikin wannan sura ta suratul ankabuti wanda a jiya mun kwana aya ta 59 yau za mu tashi aya ta 60 kenan daidai shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah ce wa ka ayyin da yawa zaka ga min dabbatin daga cikin dabbobi zaka gansu da yawa cikin dabbobi wanda ke la tahmilu rizqaha waɗannan dabbobin ba su ɗauki da abincinsu ma'ana shi ne ba su ɗauki da wani abu wanda za su ci haka suke ba suna tanadi su aci ba ne ba sai Allah ce Allahu ya zuku shi Allah shi yake arzita ita wannan dabba din wa iyyakum sai Allah ce ba ma ita kadai ba har da ku mutane shi Allah shi ne ke arzita ku saboda shi Allah ba dauke sarki wa huwa samiu shi Allah mai ji ne shi ga dukkanin maganganun kowa sannan al'alimu masani ne da dukkan kome baki daya wato shine aka ce wannan ayar allah marafi sarki ya sauka domin ta zama taharidun alala hijirati matsayin kwadaitarwa zaburarwa zuwa ga yin hijira wato shine wanda yaka tunanin kamar in zai hijira ya bar garin makka ya koma zuwa garin madina yana ganin kamar cewa ai in ya tashi ya bar garin to can zai sha wahala saboda ba ya da abinci ba ya da sauran harkokin shi ne da kullun to shine sai Allah ya nuna musu to ai kasu da mai dan wannan maganar a ce wai mutum bai da abinci to ai akwai dabbobin da yawan da basu taba aje komai ba kuma sai sun ci din saboda haka su ma in sun kai hijira sun ka bar garin Makka din sun ka koma cikin zuwa Madina shi ma Allah wanda yake azurta wadancan tsuntsayen dabbobin da suke haka nan to su ma Allah zai azurta su haka nan ba tare da su ma sun samu wahala ba to shine aka ce wato kwadaitarwa ce zuwa ga hijira ila al'ana kuma har zuwa a yanzu shi wace duk ayat tana aiki don haka al'abdu shi ba wa ya taraddadu za ga yana ta shakku da kai da kawo bil hijrati a cikin yin hijira saboda lihalil iyali saboda tunanin shi ya iyalin shi su kasancewa wahalar rizki kuma sannan yana tunanin yaya yanayin arzikin shi zai kasancewa to shine sai Allah ya ce to ai shi ka azitawa shi Allah shine Allah da zukuwa shi Allah shi ka azitawa din a wahuwa sami'ul alim shi Allah mai ji ne kuma mai gani masani ne kuma a shi ne shi wace a matan zuru na shin babu kallo ila dawabi zuwa ga dabbobi don ka addawabu dabbobi za a gansu latar da khiru shay'an ba su aji komai da kan ga babu dabbar da take dauko wani abu ta zo ta kawo ta aji sannan kuma wala taksibu shay'an ba ta kuma neman komi ta aji saboda haka amma kuma sai ka ga watan a waye gari kuma ba su za su kwalar koshi da shine ya yake kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi magana cewa watan zaka ga a sahab a tsuntsu zaka ga tsuntsu zai waye gari yana jin yunwa amma kuma zai yi marici kuma ya koshi ba ya jin yunwa din ma'ana shine ko da zai tashi shi bai aje komai ba a wannan lokacin zai tai wajen nema wanda zai ci din kuma sai ya samu kuma zai ci din kuma ba taba lokacin da zai kwana da yawa ba ka'ida ne sai Allah ya bashi din to shine Allah yake nuna cewa wato haka kenan manzo Allah sallama yana faɗa a cikin hadisi cewa dama inda mutane za su dogara ga Allah matukar dogara ga Allah din to da Allah ya arzuta su kamar wanda yake arzuta tsuntsu din wanda kasar tsuntsun bai kwana da abinci sannan kuma in su haya tawaye kuma sai ya ci abincin to shine cewa inda mutane za su dogara matukar dogara ga Allah to da Allah ya musu haka nan kuma zaka ga manyan bayan Allah ba suke tsananin dogara ga Allah din kuma su koyo shi Allah yana musu haka nan a kowane lokacin iyaka da makocin yanayin yanda yake duk yanda ka dauki Allah sai dauke ka haka nan dama eh yana faɗa hadisul kursi cewa ana inda zanni abdi yace ni ina duk inda bawa na ya kaza tuna nan nake wani abu da kama Allah zaton zai maka zai maka din don haka in kana ma Allah kikkiawan zaton zai maka wani abu na alkhairi to zai maɗi kuma yana iyawa din in kuma kana ganin cewa shi Allah bai iyawa ga wani dogara wanda ka iyawa din shi kenan sai Allah ya baka canin wancan ne ya maɗi to haka shi Allah wai duk inda kake inda duk kai zaton shi to anan zai yake din saboda haka shine sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi inda mutane za su dogara ga Allah din da abin da zai faru kenan to shine sai Allah madaukakin yake nuna cewa don haka watan su waɗannan ne dabbobin nan da Allah ya fi musu haka ya ce to dukansu saboda sun dogara ga Allah ne sun tsaya ga lamarin su shi yasa din shi ne sai Allah ya ce shi ne yake wanda yana arzuta mutane ba tare da sun sha wahala ba don haka shi ne shi wace gaba da cewa a ya ce za ka ga su tsuntsaye din nan suna wayewar gari a cikin ƙoshi din ya ce alƙadir wanda adda iko ala an yarzuƙar dawa ba bisa ga ya arzuta dabbobi wal hayawa nati da sauran kuma dabbobi wato addawab da yake dama kalmar dabba wai duk wani abu wanda yake motsi bisa ga bayan kasa shi yake ce dabba don haka ga ka'ida ko da mutum shi ma ana ce mishi dabba amma yanzu wanda ya ce maka dabba sai ka kai ya rena ma ya to amma ga ka'ida ko wani ne mai motsi bisa ga bayan kasa sunan shi dabba shi yasa ka na cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu wata watan halitta mai motsawa bisa ga bayan ƙasa face arzikin nata yana bisa ga ubangiji wa ɗauki sarki shi ka ci da ita don haka kaga na Allah ya amfani da kalmar dabba amma yana nufin dukkan halitta gaba ɗaya saboda haka shi yasa sai zan watan duk wata halitta mai motsi a bayan ƙasa ana ce mata dabba shi yasa nan kaji shi wace Allah shine watan mai iko bisa ga arzikin dabbobin nan wal hayawa nati da kuma sauran watan dabbobi wancan kaga shi ga kowa da kowa kenan ya ce to kadirun mai iko ne ala an yarzu al'adda ya arzita bawa idan hajara in yayi hijira min ardin daga wata ƙasa ila ardin zuwa ga wata ƙasa din saboda haka farraziku shi Allah mai arzitawa fi kulli baladin a cikin kowane gari to wanda ka arzitawa cikin kowane gari ko Allah tabaraka wataala shi Allah madaukakin sarki shine wanda yake yake arzitawa a cikin kowane irin gari baki daya yace al-abdu mubtalan bi shar'i bi sha'ini yace shi bawa Allah yana jarraba shi da abubuwa guda biyu na farko halin rizki Allah yana arzita mutum da halin arziki wa nazarul haliqi sannan kuma Allah zai arzita mutum da dibi na halitta zuwa gare shi don haka idza asqada hazaini yace idan mutum ya sarya da duk waɗannan abubuwan guda biyu min qalbihi daga cikin zuciya ta duk ya watsar da su wadin wa tawakkala ala Allah ya dogara ga Allah wa alima ya sani anna Allah huwa raziqu cewa shi Allah shine wanda yake mai arzitawa to sannan wa asqata nazara khalqihi ya jefar da watan kallon halitta da suka yi ilaihi zuwa ga shi mutumin din har ya zama la yumayyi zubair rarabiya bayna madahihim tsakanin yabon da suka mashi wa zammihim da kuma zargin da za su mashi to sai su zama ka annahum amwatun kaman matatu alaihim gare su kaman matatu ma'ana ba shine yace dama ko can Allah yana jaraba mutum da abubuwa guda biyu wato shine yanayin shi na arziki ko Allah ya baka arzikin da yawan ko kuma ya baka kadan sannan kuma zai kuma gashi zai jaraba ka da kuma kallon jama'a wasu za su rika ma kallon mutumin kirki mutumin kwarai wasu kuma su zo suna maka kallon mutumin wanda ba na kwarai ba kaga an jarraba mutum kenan to shine shi wace amma duk in ka watsa da waɗannan din da masu ma kallon kirki din da masu maka kallon banza din dukkan su gaba ɗaya ka zubar da su ba yace to idan mutum ya kai haka nan su waɗannan masu nuna ba sun zama matsayin matattu a wajen shi don me sun zama kawai babu su ne shi wajen shi gaba ɗaya kwata yace to haza yin haka nan da ya ce to da mutum ya yi haka nan in fata alfur ɗariku ya ce to daga nan ne sai hanya ta buɗu gare shi ila hadarata lahi tabaraka wata'ala sai ya kai zuwa ga halar Allah madaukin sarki idan mutum ya wannan din wa ya kadiru ala iya karhan nafsa kuma sannan zai samu iko na rinjayar rayuwar shi hatta la tamiza baina shahawati har ya zama ba ta rabiya tsakanin sha'awarta da kuma sauran wafaqadiha da kuma rashin ta duk ba ta damuwa da shi wai ma'ana nan dai kaga shi yana ƙara gwada mana wato muhimmanci na tsananin dogara ga Allah kenan cewa da in zaka watsa da wadannan abun baki daya to zai zama sanadiyar hanya da za ta kai ka zuwa ga Allah ne ma'ana za ta ƙara kusanta ka zuwa ga Allah idan mutum zai wannan din idan mutum ya ce kuma zai damu da wai sai in mutane sun yabe shi sannan to ya sa kai da yi wahala don bai yiwuwa duk kirkinka duk mutuncinka duk zamanka na kwarai a ce kowa sai ya yabe ka bai yiwuwa wannan to wai duk duniya akwai wanda kirkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga ba taba samu ba amma to kowa kai bone balle saboda haka ba kowa kai ban shi ba waɗanda sun ka san shi sun ka san daraja ta sun ka san mutunci ne su ne suka yaban shi din waɗanda kuma ba san girman nashi ba sun daraja ne ba su kuma su su kwaɗin miyagun mangaru kuma mutanen ma kashi wasu cikin kafirai suke ka kafirai da ma kusan ba su da imani su ne za su waɗin maganganu waɗanda ba su dace ba a matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma ɗan cikin gida ne ma'ana musulmi ne nake nufi amma munafukai kuma su kuma ga su tare da su aka sallah da komai amma in sun ka koma gehe ba abin da suke da shi sai ke kiro maganganu na ƙaryace ƙaryace domin wai su bata mashi manzo Allah da suna ya zama kowa ya kokari ya janye mashi to haka manzo Allah ya fa ba da su kashi ga na can waje kafirai kenan ga na cikin gida munafikai kenan cikin musulunci a shigo kenan to haka annabi ya to balle kaiwa kake kai kuma saboda haka za a ci misali sai kowa ya yabe ka wannan bai yiwa dole ne sai mutum kowane ne komi matsayinka kuma komi kirkin naka da dole ne sai ka samu wannan dai yanda kaga shugaban halitta Allah baki dai bai samu yabon duk kowa da kowa ba to haka nan shi ma a kai ma duk sanda zaka zama mutumin kirki da in kace sai an yabe ka zaka zama don dai abe ka zaka zama to aiki ya same ka in dai kace sai kowa ya yabe ka din to wannan bai yiwa to shi yasa shi wace amma duk in ka watsar da wannan din da masu yabon da masu suka taka din duk duka ka watsar da su gaba ɗaya to kofa ce za ta buduwa zuwa kusa ga Allah za ta kai ka zuwa kusa ga Allah idan mutum ya haka din Allah ba mu karfin iko dogara ga Allah din to shine sai Allah madauki zai yace wala in sa'altahum yace kuma wallahi idan ka tambaye su an kan tashi yace idan ka kalan idan ka tambaye su su waɗannan kafiran in ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ya halacci sammai da kasai wa sakhara shamsa kuma ya hore rana wal kamara da wata in ka tambaye su wane ne wanda ya wannan ne la yaqulun Allah za su ce maka to ai Allah ne yayi sai Allah ya ce to fa anna yufakuna to ta yaya suke bari ana juyar da suwa daga barin imani da Allah din da kuma aiki da haka tunda da sun tabbatar da haka din sun san cewa lalle Allah shine wanda yake yana haka nan din to me yasa an ba su a bauta ma shi Allah din madaukakin sarki saboda haka shine sai Allah yake tabbatar da cewa duk waɗannan abubuwan shi ne mai kowa shi ne mai komi kaga can aya farko ya wushin hida zuwa ga watan a cewa Allah shi ne mai bada arziki shi ne mai tabbatarwa to irin wannan shi ubangiji wanda ma abin da yake bukata ko can wai duk yanda ya yi kadin to haka ne yake son ka zauna din a don haka aka ruwaita akwai hadisin da aka ruwaita wanda Imam Suyuti a cikin Al-Jami'ul Kabir ya kawo shi daga sayyidina Umar ya ce manzo Allah sallama ya ce wato mala'ika jibril ya zo wajen shi ya ce ubangiji maɗaukin sarki yana gaishe ka sai ce kuma yana cewa in gaya maka inna min ibadi daga cikin bayina akwai wanda man la yasluhu imanuhu man la yasluhu imanuhu illa bil gina Allah maɗaukin sarki yake ga manzo Allah kenan sallallahu alaihi yace daga cikin bayina akwai wanda imanin shi bai inganta bai zama tabbatacce sai an bashi wadata sannan walau afqaltuhu inda na bashi talauci la kafar da kafin cewa zai daga cikin bayan Allah akwai wanda Allah ya san da shi an kai shi talaka to matsala za a samu ba imanin zai yi ba wata hanya zai bi can mai muni wadda za ta cutarwa to shi kuma sai Allah ya shi kuma sai ya bashi warata saboda in Allah na so nashi da in Allah na so ne da arziki din to sai ɗaya ya mishi mai warata din saboda kar a yi shi talakan ya zama kafiri din sannan cewa inna min ibadi kuma daga cikin bayina akwai wanda man la yasluhu imanuhu imanin shi ba ya inganta illa bil faqr sai in na bashi talauci walau a gane tuhu inda na wadata shi to lagafar da kafe ciwa zai kuma ko yanzu in mutum zai auna da kyau ji ba gani za ka ga wani duk inda ya samu wadata to sannan za ka ga ɗan daurewa wajen ibada ɗin amma da ya ɗan shiga wani yanayi kuma sai ka ga gaba ɗaya koma in ya ce wurin aiki da neman kuɗi ba ruwa ne lokacin sallah mana ɗaya yake tashi sai wurin sallah kawai abin da gaba shi ɗaya zai ta yi ka ga ana samun wannan sannan kuma ana samun wani wanda shi kuma in yana cikin jin aljihu ne da ɗan nauyi-nauyi ta wani lokacin kuma shi ta za ta tashi za ka yana sai abuwa ne da ya gada ma amma da ɗan shiga wani yanayi na wani talauci sai ka gadar da gini sallah da komi ana ta yi tare to kaga irin wannan ne to shi ne manzo salama ka bayan ce to dama daga cikin bayi ne akwai waɗanda a haka nan ɗin to shi yasa kowanne daga cikin su sai ya shi haka nan ɗin sannan ce kuma inna min ibadi yace akwai daga cikin bayina man la yasluhu imanuhu wanda imani ne bai inganta illa bis sakami shi ko sai da rashin lahiya shi an ka samu ciwo ne sannan sai ya koma ga Allah eh amma walau yace inda zan bashi lahiya zama lahiyayyen mutum to la kafar da kafa cewa zai shi mai mutunci to saboda haka shi kuma sai Allah ya kawo mai rashin lahiya din shikenan sai kullu ya ta koma zuwa ga Allah din kuma ko yanzu aka duba haka da mutum ya dan shiga ai ko da ba mutum Allah ne haka nan kware kware ba amma dai duk sanda ka zo zaka ji shi dai Allah Allah da ya ka faɗi kuma sannan kullum a jiki to da sauki dai Allah da ya kawo sauki Allah zaka ji komai lahiya da Allah Allah din to shi ne ce wato wani ne daga cikin bayi akwai wanda haka ne in ba ciwo an ka same ba to bai tsayawa ga Allah da bai koma ga Allah din yace sannan wa inna min ibadi akwai daga cikin bayin nawa man la yasluhu iman wanda imanin shi bai inganta illa bi sihhati shi ko sai an bashi lafiya in yana ji ne walau askamtuhu inda zan bashi ciwo la kafara da kafi cewa za ya mutu inda za a zira mashi rashin lafiya shi kuma daga sai ga kawai Allah so ne ne abba ya rade shi kenan sai dai sai abubuwan da ba daidai ba to shi yasa shi ko ubangiji madaukakin sarki in yana son mutum da alheri din to shi kenan sai ya mashi wani zama alheri ga shi din to wannan haka imamu suyudi ya kawo cikin aljami'ul kabir din nashi a sannan kuma da cikin lissafin kanzul umma da ya kawo shi ciwa to wannan dai eh to shi ne to shi yasa kaji shi Allah ce shine ka arzitawa kuma yanzu za a gano Allah ka bada arziki na yi mutum nawa an kai wanda duk kalar sana'ar da aka yi yayi irin ta da wani in sanar sana'ar da ba su da yawa yayi kowa ciki amma kuma yanzu yana nan bai samu kuɗin ba yana nan talaka wai shi Allah saboda shine ka bayarwa sannan kuma sai ka ga wani ba wani abubuwa ya kai na wahala haka nan sosai sosai ba na kasuwanci ko na ba wacce kila kala kasuwa guda ɗaya ma shi bai taɓa wata kasuwa ba kila in ba gudan nan ɗaya ba kuma haga ya samu wadata cikin abu to saboda shi Allah shi ne yake kuma sai kaga wani ma ya tashi yanzu misali ana ya tashi tsakanin ɗan ɗa da uba sai kaga ai kaga yan shekaru za a kallo ai kaga dai uba nan shi shekaru da cikin duniyar ga duk kala bai da aka ya riga ɗan na shi fara bai da amma kuma sai dan na hishi kuɗi kuma ana wannan saboda shi Allah shi kai wani wani kuma ga an tashi misali tsakanin wa da kane misali kaka shi kamin ya fara bida kudi shi wanda awon sai ya fara bida kudi amma kuma sai kanin ya dawo kuma in an suka har yin su daga so kuma sai ga Allah mai kudi da shi kuma can bai samu ba duk Allah ne ka wannan din ko kuma ka isko tsakanin watan aboki da aboki shi ma irin haka kana iya samun kilo na abokin mako da ya riga fara neman kudi amma sai ka isko ba saba na wancan din shi kuma ya samu ko kuma makwata ya danganta ne ko kuma abokan kasuwa misali makwata ka ta kasuwa haka sai ya zama runwa ɗaya ta haɗa ko da kai da mutum kuna kasuwanci tare kuma kai ka riga shi farawa amma kuma sai ka ga in Allah ya kuma taso kawo abu nashi kuma sai ya kawo shi ka samun kuɗi shi ka wadata to wannan duk Allah shi ne wanda yake yana yin haka nan din idan yayi wannan din kuma shikenan babu wani wanda sai hana din ya kawo din to iyaka babban abin da Allah yake so duk wanda kaga Allah yayi ma din to ka dauka haka nan din ne dai shi Allah ya dauka ya zama da hiri gare ka shikenan ka zanna lahiya amma da zaran baka dauki wannan din ba sai ya zama ka sama kanka wani tunani kuma daban to zaka ba Allah ne fa kana barin Allah kuma shikenan shi ma Allah sai ya baka tun da misali sai an kawaye gari mutum ya ga cewa to ai shi tun da shi akoba cikin gida misali shi ababba amma ga diya ne yanzu sun samu wadata kuma sai ya je yana ji ma abin da diyan suke da shi tun da kaga cikin uwa yana samu haka nan to kaga bai ba abun ga Allah ba kenan bai yadda da Allah ne ke ne yake yi ba kenan kaga ya ba Allah kenan tun da dai mai ba haka ba ai ba ya ci gaba da masu addu'a ta kware ma ba ma baki cikin su ma in wani bai zama na kware wanda zai zai jin kai ne ba sai wani ya yi mishi to kaga kenan ashe don da yanka sun ka zama wani abu ai kai ma ka kai ka zama din don da inda an ga tashi wani cewa za a yi ɗayan wani ko ɗan wani to ashe kaga ba ba wani abun cewa bane mutum tsakanin shi da ɗan shi don ɗan shi ya samu wani abu ba to ka gani sannan kuma ko kuma misali irin aboki da aboki din ko kuma abokin kasuwa wuri guda haka ko kuma a gida guda misali sai ya zama wani Allah ya daga wani daga ciki ko wanda aka ko wanda aka karami misali sai ya zama ce yana jin wani abu shi wani da ya wannan ya samu matsala kenan ya ba Allah shi kuma sai Allah ya bashi din to amma idan ya tsayawa ta baki haka Allah ya kawo din ya kaddara shi yanda Allah ya shi haka da ya zama alheri gare shi shi kenan ya zana lahiya ba ya tunanin komi bai shiga wata damuwa babu wani abu kawai sa'a Allah ba kuma iyaka in wani abu mutum zai malamai suna cewa sai dai mutum ya gure abin da aka ce mai gibda ma'anar gibda shine ya zama ka ji kana guri ka ina dai da dai a ce Allah ya bani abu kaza kuma wanda ya bawa ne wannan ba komai ya halitta kai gurin dai Allah ya baka kamar wanda ya bawa ne ba kai gurin Allah ya an shiki na wani kai ya baka ba an fahimta ko kuma kai gurin shi wani ya rasa abin da ya samu ko wanda ya ka samu ba a'a ya zama dai kai kai gurin dai kai ma Allah ya baka kamar wanda ya bashi din cikin zuciyarka babu wani tunani mara kyau iyakarka annan to wannan shi aka ce mai gibda to yana da kyau wannan ba laifi bane kwarai da gaske amma shi hasada shine ba a so ne zaka yi burin wanan ya rasa ka san su suwa suna cewa hasada kalami ce wai akwai wanda zaka ji kana burin wanan ya rasa din abin ya dawo gare ka akwai wanda kuma shi abin da a buri ne wato in dai wani dan ya rasa shi ko abin bai dawo gare shi ba in dai wani ya rasa shi ba matsala shi ya ji daɗi to shi aka cewa ita ce ma ta himu ne ita wagana ɗin ya abin bai dawo gare ka wai kai burin ka kawai ya rasa to kuma wannan gimna ɗin da ake magana cikin komi wata halatta ko a cikin kuɗi ɗin ne ko a cikin mulki ne misali kila sai kaga wani mutune Allah ya bashi mulki kuma yana amfani da wannan mulkin nashi ɗin yana adalci da taimakon bayan Allah to sai ka yi burin kai da dai kai ma Allah ya baka sarauta shi ma ko mulki kamar wanda ya samu din kai ma don kai irin wanda yake din ko kuma kai ba hiye da wanda yake din wannan ya halatta ko kuma misali ya zama kaman cikin ilimi ne misali a sai aka yi karatu wato sai zan wani ya yi karatu sai ka ji daɗi kai kuma sai ka ga kai yana burge kai yana baka shawa saboda ya yi karatu kuma yana aiki da ilimin nashi din sai kai ma ka yi burin kai Allah ya baka ilimi shi ma kamar wanda ya ba wani din shi ma wannan ya halatta kwarai da gaske haka shi ma yan kuɗi ne su ma kaga wani Allah ya bashi wadata da dukiya wanda yana da watan ya mallake ba kuma yana aikata ayyuka na alheri da dukiyar tashi ne kai ma sai kai gurin ina dai a ce Allah ya baka dukiya kamar wanda ya ba wani shi ma duk wanda sun halatta su aka ce ma gibda hasara ita ce wanda ya zai bata halatta ba da mun kai magana kwanan baya to saboda haka shi yasa shi Allah ya ce to shine yake arzitawa din kaga da ka gano haka shikenan da ka shi yasa shi Allah wato kowane irin labari ne kamar yadda ka ganan watan cikin ayoyin da muka ta haɗuwa da su wannan tafsirin din da kuma hadisan da muka ta haɗuwa da su waɗanda maza sallama yake nuna tsayawa ga Allah din da dogara gare shi din to shi kadai ne an maganin komai da kowa saboda yanzu ko da hayaniya da take faruwa misali cikin gidan mutum da shi da iyalai na kila ko matan shi ko da shi a ta tashi hankali misali na rigingimu ko kuma ƴan uwa ko kuma mutanen waje haka misali to duk irin waɗannan abubuwan idan dai mutum yana da tsananin dogara ga Allah din da miƙa lamarin ga Allah kuma zai yi gaskiya tsakanin shi da Allah cikin al'amuran din to sai ka isko magana wani hawan jini gare shi ba ta tasowa to ai abin da yasa misali yanzu misali sai aka ce a cikin gidan mutum ai sun ta mai abubuwan da ba daidai ba mata ne ko ɗaya ne ko wasu misali to kuma shi cikin rayuwa ta sai ba dauki abin komi ba ya riga to wannan abubuwan shi ya riga ya dauka Allah ne ya jarraba shi kawai da wannan abubuwa don dai kawai dai shikenan to ya za a yi ya samu kai ne damuwa ko har ya kasa kwana da balle hawan jini ya kama shi haka duk ba ai haka ne to shi yasa duk da an riga an kai wannan shikenan an huta amma inda yanzu irin manzo Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallama inda bai da irin wannan to da wani irin kalar ciwo zai kama shi da shi haka kaga na ba san iya kasu ba kaloli da su kama shi barkatai tun da abubuwa ga sunan shi kala kala da yawa ko ina cutarwa ko ina hituwa take gare shi shi yasa kaji akwai sai da Abdullahi bin Zubair wanda manzo Allah sallama yayi kaho ko da an kame kaho sai ya bashi jinin bayan an gama yace me tayi ya zuban mai da shi ya samu wuri mai kyau ya zuban mai da shi ya yace to shikenan ya tayi zazzaga tun da an ce samu wuri mai kyau to shi ko sai ya gano a'a to wai an ya ko jinin gajini ne irin na kowa ku tun da inda irin na kowa ne ya kaga wurin da jasa za a zuba wa jijji ko sai aje an ce wai samu wuri mai kyau zuba to shi ko dalisa ba sai ka ai bai ga wani wuri mai kyau ba in ba ciki ne ba sai shan shi da ka sai shan ya dawo yana dawo wani manzo Allah sallama sai dai annabi ya kalle shi sai dai ce amma ya ce a'a an kai sai ce manzo Allah ai na zo maka da shi wuri mafi kyau sai ce to amma ina ganin shanyewa kai ko ce kwarai da gaske to nan ne sai manzo Allah ce mai aiko zaka sha wahalan mutane ko mutane za su sha wahala ka kai ma wai ma'ana tun da ya sha jinin annabi sallallahu alaihi wasallama to duk kaga jini mai daraja mai tsada ke ne ya shiga ciki ne to shi kuma wai daidai girman ni'ima daidai kuma girman mahasadar zai fuskanta shi yasa tun da ya sha jinin annabi kaga annabi shi yasa girman daraja mai yawan gaske to daidai yawan girman ni'ima darajar da yake da ita wa daidai kuma makiya da kuma mahasadin zai fuskanta shi kuma to shi ma tun da ya sha jinin annabi garwaye da nashi fa shi ma sai ya hadu da haka nan tun haka kuma abdullahi bin zubair ya sha wahala ga kwarai da gaske shi ba ya yi gwagwarna sosai da gaske kwarai da gaske ya sha wahala mutane wancan ya galahi ne wancan ya kakana haka ne ta fama saboda ya sha jinin manzo Allah su sallama to kaga irin wannan ne din shi suna nan birjin dole ya ake cewa kullu zini amatin mahsudin wanda ma'abucin wata ni'ima dole ne sai an bashi hasarta to shi yasa kaga shi irin waɗannan da in abala baka arzikin to kai ka ji kuma kana son ka cuta ma wani ko da Allah ya baka arzikin misali kaka ji kana da ra'ayi da ra'ayi na shawar zaka cuta ma wani ko kuma in kaga wani misali zai taso ya cin maka kai kuma ga arzikin misali sai ka ta ganin to ya za a yi kuma kai kuma ka ka ko ka raba shi da harkokin kasuwa ta kuma ka raba shi da rayuwa ta shi gaba ɗaya ko kuma ka yi sanadiyar abubuwan da zaka yi wanda zai zama ya rasa lafiya ta gaba ɗaya don komai ya dakata to yanda Allah ya baka ka bari shi ma ba wani mana tunda ba cikin naka Allah zai yi ba ya bashi din ba to kaga da duk za mu ce da ya samu waɗannan cikin rayuwar shi ya hutar da kanshi hankali da kwance duk damuwar da zai shiga cikin ta za ka cikin kwanciyar hankali kishi ba ka ganin mutum da ya biya rami ya shiga wani haɗiya in duk babu wannan to wannan da maza da mata duk inda ana samu a yau ganin da an zana lahiya har mata da yadda kishi tsakanin su da su kishi duk inda suna da wanga abu da duk wannan magana matsala kishi da ba su da su da komai ba amma da rashin tsayawa ga Allah shi ne abin da ke kawo waɗannan matsalolin ta Allah ba ba ikon dogara ga Allah din to shi yasa Allah ya tabbatar da haka din to bayan ya gaya mana wannan ne ya tsayan cewa shi ne wanda yake mai arzutawa to kuma shi ne sai ka tabbatar mana to waɗan gani wamin wadda duk muke kallo sama da ƙasa ɗin nan wa Allah na shi ya muna suwa ya halicci saman nan gata kowa na kallo ba ta da ginshiki ruwa ce Allah ya muna amma ga shi ba inda take da shushuniya da aka tare kai yanzu yanzu zaka yi ruwa komai kalamcin ta dole sai ka samu shushuniya ka sanya kaka amma shi ko amma shi ko Allah madauki sarki kaga yayi mana tashin ruhu wata irin mai girma babba duk iya ta ya kaba ka ya kule ta amma ba inda an ga samu da shine an ga tare to ka gani ko jirgin sama iya kaya bakin tashi ne ya tsaya bakin nan sai dai bakin iya kanta ta ya tsaya bakin nan to saboda haka amma kuma gashi ba inda Allah ya samu da ginshiki ya tare sannan kuma ga girake zai ka kalli wani iko na Allah za ka so suna yawon sama amma ba a taba jin inda girgije ku cike faru kasa tun da ake ba ba a taba gani ba to kaga kuma in kana ga za ka haka suka yawo can kire-kire haka tun da kire-kire suka haduwa sannan su zama hadari a yi ruwa sama ka gani to amma ba a taba jin inda an ka ce wai ga wani girgije ya kucike daga sama ya faɗo ba ko ba su a ɗaya ƙasa ƙasa suke an kana gan jirgin sama ma yana wuce su ƙasa ƙasa suke sun jirgin zai amma wani iko ne na Allah to duk Allah yana gwada da wannan ganin iko ne nashi wanda mutum ya rika nazari da tunani ya gano cewa to Allah da ya wannan halalle ya cancanta abota mishi ba shi yasa ce kuma sammai din ga hakura bakwai ba an kai dai dai dai hakura bakwai kowace kuma halittu a cikin ta na mala'iku daban-daban wanda mala'ikun nan wadanda kadiba gani kamar da yake cewa akwai baitul ma'mur a sama wani daki ne mai kama da dakin Ka'aba a saiti da Ka'aba din yake kullum mala'ika dubu saba'in yaka zuwa ya dawafi inda yake kuma duk mala'ikan da wannan abara bai kada wa shikin har tashan kiyama kuma gobe wasu su dawo kuma har duniya ta kare ba su kare mala'ikun saboda yawan da aka gani sama din kuma can sama su can aka ganin su nan sai da su tona wani aiki ne kurum amma can aka sasa su can sama din can Allah ya su sama ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai din nan shi yasa kace Allah na cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin yawan rundunar Allah ta mala'iku sai shi shi kadai to kaga a irin waɗannan duk abubuwa da waɗanda Allah ya halitta sannan a saman aka kawo ga tauraru kowa na kallo tauraron ma kala kala za ka ga tauraron wasu ta wata girma ya danganta ne wa daga nisan tauraron kuma daga nisan zaman ta karama ne wata ta wata yin sama ne da yawa shi yasa sai ta zama karama kuma da tauraron gwaran ne aka kalle ta haidu ne mu girma nisa inda za a kawo ta na duniya kwaye ku amma da yake kowane ciki sosai da gaske shi yasa sai ka ganta ta zama ya karama to kaga wannan duk iko ne na Allah wanda shi wata shi kadai ne a ƙasa ƙasa shine abin ya sama su da yawa ba amma duk kole suke da yawa da rana da su taurin duk sama suke kwarai to amma ka diba ga yadda za ka kalle su amma duk da haka nan ita rana duk nisanta da take da muwa amma duk da haka kana ganin girman sana dan girma girma to yanzu in kana so ka gane ka diba ga jirgi ba wani ta ce yayi mai nisa kwarai ba nan da in ya dawo girgije da kadan ne yake amma ka kalle duk girman jirgin sama irin mai daukar mutane da yawa dinnan in yana ga ƙasa ka kalle girman shi amma in ya tashi sama sai ga zama dan karamin tsuntsu kamar cibilbila kuma ba nesa ne ta yi ba to ka kusan tun da kaga kana ganin rana har ta yi wannan girma ita ku nisan da aka gari shi ba dan karami bane ko to ka gani to shi yasa duk abubuwan na ikon na Allah suna nan bijitewa haka Allah ya halice su sannan kuma a yace kuma wal arda da kasai su ma cikin kasar nan shi ma Allah ya halice abubuwa da dama su ma ciki tunda kana ganin duk wasu abubuwa duk daga cikin kasa muke ganin su duwatsu na muna ganin su a cikin kasa manya manya dukkan wasu tsere-tsere da suke hitowa cikin ƙasar mu ta gani suna hitowa ka kalla ga wani haki ka kashi ma ko suna ne baka sani ba amma Allah shi ya kage iri ne kala irin da ka hito ta shi baka taba shika shi ba baka shika shi gonar gaba kuma hito kana kashe shi kana nome shi kuma ta hito kuma dai yanzu ka diba ga bayan ka nome ko misali duk ka kashe shi gaba ɗaya ya mutu amma kuma kai baka ga an zo an watsa wani irin ba ba kuma sai ga ƙara hito kuma kaga wannan iko ne dunna na Allah sannan in itatuwa ne su ma ga itatuwa kala kala in ka shiga daji wanda wani icin baka san sunan shi ba ka da gan shi kuro itatuwan kala limka sunan daban da cikin kasa suka yi to suma to duk haka banda sauran kwari masu ramu cikin kasa suma duka sunan suma kala kala suma daban daban wani kwaron shi ma gan shi ba san shi ba wata kala tsutsa ka ganta ga tanan dai iko ne na Allah to duka waɗannan abubuwan gaba ɗayan su Allah ne yake yin su kuma duk yana yin su ne zama duk aya ga mutane don mutum ya kalla ya san cewa to ga ikon Allah cikin wurin sannan Allah ya hore rana wanda rana gashi tana nan tana ta aiki ibada ce take yi ta fito gabas ta faɗi yamma ta fito gabas ta faɗi yamma haka take kuma har duniya ta kare sai an kita sharƙiya sannan za ta tsayawa daga aiki wannan Allah ce shi ya ta kuma rana nan tana da amfani gare mu zahinta yana amfani gare mu matuƙa da gaske saboda duk wani lamari in bai in ba a samun zahin rana to ba zai inganta ba na farko dai in a ce babu rana gaba ɗaya kwata-kwata to idan wa ana yin ruwan sama ƙasa ita ko ba su sadda za ta bushewa ko yanzu in kana so ka diba ai ka kalla ka gani lokacin da ake tsakiyar marka haka ruwa ko wani lokaci kullum kullum ƙasa ba ta bushewa saboda rana ba ta fitowa da yawa kwarai to amma in tana ganin rana to shi ne aka samu bushewa abubuwa sannan kana ganin in sadda ba ana son yi nan ba a rana in kai ko wanki kai kai shanya har da in kayan masu kamri din nan ne haka dadewa akai ba gushi ba to shi yasa ita rana tana da fa'ida shi yasa kana ganin ko shuki shuki da aka yi in ba su ganin zahin rana in ba su zahin rana ba su yi abun kirki kwarai shi yasa in da inda kana da wani babban ice cikin gonarka wata babban doruwa nan ko wani bangaro ko wani babban ice dai in za ka yi shikka cikin inuwar tashi din daidai shikkan na ita ko ba ta yi abun kirki kwarai saboda ba ta ganin rana kwarai ne wai rana ce an ba ta gani wai ba ta ce zahara na shiyar dalili kaga ashe rana fa'ida gare ta unhani gare ta to shi yasa kace Allah yana ta nana cewa shine hore mana wannan rana din nan sannan cikin ta ne kuma ake amfani mutum ya fita ya je wajen neman harkokin shi ne wa da kullun da kasuwa sai da sauran aiki ne kuma na da kullun na gona shi da sauran abubuwa da rana na ke wani aikin in an kace cikin dare za a yi ne bai yiwa yanzu ina harkar noma da aka yi an kace cikin dare za a yi ne akwai aiki ku tunda kaga in cikin dare ne a ce ba rana dare ɗaya ne akwai sai ba mutum ya ta haɗuwa da miyagun ƙwari ba tare da ya sani ba kaga su macizai da masu kama da su ba kaga za su cutar da jama'a ƙwarai da gaske to amma sai Allah ya kawo rana kana gani ba abin da za ka yi sai dai da ɗayan kaddara ta zo ta wannan kam amma dai in ba haka nan ba kana gani ne ga hili ƙarara ba abin da zai faru to shi Allah duk shi ne ya kawo wannan rana domin ta mana wannan amfani sannan da wata Allah shi ya kawo mana wata watan shi kuma dama sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai shin wai shi wata dinnan wai ya an kai yake hituwa yana dan kalami na citau amma kuma daga ba sai ta ƙara girma kuma to shine sai Allah ce ai abin da yasa qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj yace ai shi watan Allah ya yayi shi haka ne domin ya zama watan mutane su rika gane lissafin su saboda yanzu kana ganin da wata ya hita ai da watanni ka lissafi ko ba da rana bake lissafi ka zaka da watanni aka yi ko wata hidima za a sa ko wani sai ka ji an ce cikin watan kaza za a yanta to Allah ce da ba don da haka ne kawo mana watannin kutan kuma sai ya zama watan yau ka gan shi kaɗan gobe sai ɗan ƙara girma gobe ƙara girma har ya kai sadda zai girma to ka ga wannan don a gane sai za ka ga yanzu misali mutum wani lokaci in aka kana ya kallon watan ɗaya ne za ka yi sai ka kalli yanayin girma ne kana ya kaddara ka yana ganin watan ga ya kai kaza yanzu ka ga Allah ce to da ma don haka ne ya mana shiya to don haka ga kowanne daga cikin su yana da fa'ida kuma wani iko na Allah kaga da Allah ya hada shi da rana da wata hasken kowanne sai ya bambanta da kowa hasken rana daban hasken wata daban yanzu ka kalla ita ranar nan duk nisanta za isa ta wata nisa nesa ma kwarai to duk nisanta kana ganin hasken nata zai game ko ina ko cikin ɗaki kai kuma sai hasken ya isko ka cikin ɗakin naka amma in kana ma da wata kowa ko da gabas ko da yamma in ta hito hasi ta shigo zahin nata ma sai ya shigo cikin ɗakin naka kuma cikin inda take nesa dama hitila ce Allah ka kawo mana gocin amma ka diba ga shi wata bai ma nisan da bacin sama ba amma kaga shi iya duwa suke da bai shiga ɗakin ka don haka sai ka kunna hitila inda yana shiga daki da ba sai an yi wahala kunna hitila ba to amma ina ka taiwa wajen ko wani babban yace akwai wani ma inuwa tai ma sai ka ga inuwa cikin da ga jure ko mi girma yace inda ya zama yace ne akwai babban wuri haka kaga da ka shiga cikin inuwa wani ma bai magana kana ciki amma in ga rana ne ba da za a yi da rana kai rana ta hito ko mi girma yace a ce wai kuma ya ma inuwa wurin to duka Allah ne yayi waɗannan ne domin su zama aya ga mutane su rika lissafi su gano cewa to lalle Allah madaukin sarki din shine wanda ya cancanta da abota mashi to shi ne ‘yan an tambaye su kafirai ɗin wai wa ya halarci sammai da ƙasai wasa kharar shamsu ya hore rana wal kamara da wata halayya kulun nan lahu za su ce Allah ne to fa annabi fa kuna taya ake juye da kuwa yusrafuna ake juye da ku an tauhidihi daga kada shi Allah din ba da ikrarihim bayan tabbatar wasu bi zalika da haka din saboda haka al-kufr shi kafirci ma ja'ahum illa bi qawlihim in hadha illa basharun faqat sai wace to amma su da ma kafiran nan saboda sun san Allah shi ya komi shi ya halice kuwa an ka tambaye su to me yasa sun ka kafirce ya ce to ba babban abin da ya sanya sun ka zama kafirai in bayan ganin manzo Allah mutum da irin su yace shine abin da suka sun ka zama kafiri kuro amma ai gashi an tambaye su waye halice samai da kasai da kun sun ce Allah to in su haka ne ya kamata ya kaga su bauta mashi ko a'a me yasa abba za su bauta mashi dan ba su bi shi ba saboda in za su bi Allah sai sai an hada da annabi ciki shi ko annabi suna ganin mutum ne kamar su ka ji abin da shehu ya ce to shi ya kawo musu matsalar ganin cewa wai manzo Allah shine mutum da irin su to shi yasa dama ake kallon wato shine ba lalaba suke magana cewa alqurbu hijabin dinnan wai kusanci hijabi ya kasawa ba za ka sanin darajar shi wanda an mai daraja ba in kana kusa da shi da yawa wato shi Allah da ya tashi aiko manzo Allah din da kashi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiko shi mutum cikin ɗan adam wai sanadiyar zama ne mutum din shikenan su kuma kafiran sai sun ka kallo da ayi mutum irin su ai kaga kusanci ya kawo haka nan ko tunda inda mala'ika ne an ka aiko ba lalle ne su kalle haka nan din ba ai dole su girma shi saboda ba cikin jinsin su bane amma yanzu in kana so ka gane haka nan ai ka diba gani yanda jama'a ko a ce musamman ma mata suke da girmamawa ga aljanu ko da jin tsoron su amma kuma kaga ga manzo Allah sallama shi kuma ya fi kowa cikin halittar duniya baki daya da aljanun da mala'ikun da kowa duniya shi su din amma kuma gashi wasu ka kallo ayi mutum da irin kuwa ba su tsoron nashi ba su tsoron su saba mashi din to wai saboda kusancin mu ne shi manzo Allah sallama saboda kusanci ne da su dan adam din shi yasa sai ya zama suna kallon ayi mutum da irin su gashi ku duk cikin halitta Allah gaba ɗaya Allah bai yi wata halitta mai daraja ba a wajen shi ba bai yi wata halitta kuma wadda ya kaso iri ne ba amma kuma duk da haka nan dai kai daidai yake da kowa saboda haka za a taka shi a mai abin da aka yi kowa wanda bai dace ba subhanallah to shi yasa ka ga irin irin waɗannan abubuwan suna nan bijit wato kusanci da hijabi ne in kana kusa da abu ba za ka san shi ba wani lokaci ma da dama za ka ga sai a ce kila ko wani babban shehu garin ku ko wani babban malami garin ku misali kai kana kusa da shi ba amma haka kai kamar kallon banza ga yana dai bude ne sai ka tai waje can wani wuri misali kuma sai ka ji ashe wannan shehun kai ashe kai babba ne sosai da gaske sai ka taba makin ma waya an kai mata su sun kasan shi din ma kamar yadda nake ba da wani misalin cewa lokacin da zamu je kauna ba sai gashi mun ka zo mali wata wai mun sai da ba ga wani mai sallata saura yana tallanta saura har da hoto shehu salisu na nan gozo to kaga kaga ba abin da ke kawo wannan kaga kaga wani wanda annan ne shi zai dauke shi ba komai bane ba amma kaga can gashin ba ma yana Najeriya misali to haka misali duk wani wanda an mai daraja misali haka zaka samu din na kusa da shiya ba su ganinta nan can nesa su ka ganinta ƙarshe kuma sai su muhana da ita shi ya ja mutane maka abin da ya ja masu sai ya ga gaggawa sun yi ma manzo Allah sallama abubuwan da ya muni da yawa gare shi saboda kusancin su da su na farko dai gashi din dan adam ba aljani din ba na biyu kuma ga ya garin su to kaga tunda yana garin su ya ƙara zama kusa gare su kenan sannan na biyu kuma waɗanda aka kusa da shi din irin su Abuja da su Abu Labi sai ya zama ɗaya su matsayin iyaye suke gare shi ma tunda ƴan uwan mahaifin shi ne kaga sai sun ka ƙara kusancin ya ƙara yawa kenan to sai ya zama sai sun ka kowa kuma zama gaba gaba wajen rena shi da kuma mai abubuwan da cutarwa da basu dace ba to me ya faru kaga mutanen Madina ai sun hi nisa da shi kuma ko su ko sai sun ka zo su da kansu sun ka neme shi din fa sun ka ce maza Allah ya kamata yanda aka yi maka abubuwa nan gari ka na maka ba su bari kana ji kamata ya ka taso ka dawo garin mu muna mu za mu ba da rayuwar mu da kuma mu kare ka akan haka din kadi ba haka ni ba karshe kaga shi kenan manzo Allah ya koma can alheri dai koma can can Madina su ko in baka ne kaga an kaba sunan shi kenan sai dai annabi ya tawo ya aiki haje koma da shi kenan kuro iya kaso da shi kenan kaga karshe alheri dai koma zuwa zuwa gare shi saka ji Imam Musa yana cewa watan su mutane maka sun ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma baki sun karo sun sun kaso abun sun karungu bi shi kenan zama nasu kaga sai suka samu cintuwa kenan to shine a ya zama wato irin wannan abin da yake faruwa kenan shine na shi wace ba abin da yake mai da kafirai kafirai ko can wato sai kallon shi manzo Allah din mutum irin su yace kafaru bin nabi sallallahu alaihi wasallam sun kafice manzo Allah fakar kawai ne wa qalu innahu la yastahiqqu risala sun kace ai bai cancanci a bashi manzancin ba li'annahu insanun kam muslim saboda shi mutum ne irin su ai ya akulu yana cin abinci waya shiraba kuma yana sha abin sha shi ma wayan shi fil aswaq kuma yana tafiya a cikin kasuwa shi ma yana harkoki kasuwa ya za a kuma ce wai shi shi Allah ya shi shi annabi ne shi ya to shine shi wace to wannan babban abin da yasa sun ka kafice manzo Allah kenan ya ce amma annallaha ya ce amma shi Allah maɗauki suke huwa khaliqus samawati shine mahalicin samai wal ardi da kasai wa huwa allazi shine wannan sakhara shamsi ya kore rana wal qamara da wata huwa allazi kuma shine wannan yodir rizqa shi yake bayar da arziki wayam na kuma sannan shine yake hana arziki din kullu yace kullu kuffar yace dukkan kafirai amanu bi hadha sun yi imani da haka din al mu'minuna su kuma mu'minai lam yazidu ala hadha su ma ba su kara kunya bisa ga ko sun yadda da Allah ne ka ba da arziki shi ya halicci sammai shi ya halicci kasa yace to kaga da mu'minan da kafirai ai kowa ya da haka nan yace amma sai dai ma fatahum illa al-iman bin nabi su kafiran ba abin da ya kuce musu sai imani da manzala shi kuce musu same shi ba suka ce ai haza basharun mislukum faqat mutum ne irin ku kawai yace to shine abin da ya jagushe sa ake so kai tsaye ko mutumin wanda ka sani ne ko ma wanda baka sani bane ba a son wulakanta mutane ba a so rena mutane saboda in kai wannan din shi wanda zaka rena ko baka san inda ya hito din ba ai baka san matsayinsa wajen Allah ba saboda akwai wani wanda Allah zai iya nuna maka abubuwa ga hili din ayoyi karra ka gani wanda zaka gano kai lalle mutumin ga yana da matsayi wajen Allah in ba haka nan ba ya za a yi da kaza da kaza da kaza da suke kasancewa gare shi akwai wanda kuma ba za ka ga komi ba amma kuma yana da wani matsayi can wajen Allah to in ka daina shi kuma ka wulakantar da shi ya to Allah shi ma zai zai taba ka zan zai hushi da kai saboda me saboda kai hushi da masoyin shi man adali waliyan gara zan tubil harbi to shine matsalar to da ka shi yasa aka so ga kaida ko mutumin da baka san shi bane musulmi dai ne mai sallah baka san da inda hito ba to shikenan kakka wulakantar da shi ya kakka rena shi in dai ba shi ya bayyana da miyagun halaye masu muni ba to kakka yi wannan amma yanzu abubuwa sun yi nauyi da yawa wanda zaka ga ma mutanen kikin su ake kokarin ya za a sha musu kashin kajin da za a na wanda za a don a bata su misali to wannan duk da dabi'u ne wanda suke ba na kwarai ba to shine Allah yake cewa Allahu dan ne kun an shego
الله يرسل الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم
to sai Allah madaukin sarki ya ce Allahu shi Allah madaukin sarki shine ya wasu da rizqa yake shimfida arziki liman ya shaba ga wanda ya so saboda haka shi Allah shine ka bayawa ba karfin mutum ka bashi ba ba dubara ta ka bashi ba ba wani wayo na shi ne ka bashi ba ko wata hikima ta shi ba Allah ne yake bayawa ne amma in magana wayo ne akwai wanda ya lullunka ka wayo so dubu amma kuma kai da baka yi wayo na shi kuma kai shi kuɗi saboda haka tsari ne na Allah shi yasa ya ce to shine yake shimfida arzikin nashi ga wanda ya so min ibadihi daga cikin bayan shi waya kaddiru lahu kuma shine wanda yake yana takaita arzikin nashi gare ga shi bayan nashi din don haka wallahu tabaraka wa ta'ala shi Allah madaukakin sarki yuwasi'u liman yasha shi yake yalwatawa ga wanda yaso min ibadihi daga cikin bayan shi imtihanan matsayin jarabawa ya gani to zai yi aiki da arzikin nashi wajen aiki na Allah ko ko dai sannan waya diko kuma shi Allah shine wanda yake yana yawata takaita lamar arzikin nashi liman yasha ga wanda yaso min ibadihi daga bayan shi kuma ibtila'an matsayin shi ma jarraba don a kauna gani zai yi haƙuri yadda da haka ne to shi Allah da babu da bai so dai ka zama mai kuka ka zama mara wadata zuci to da zarar mutum ya samu wannan to ya samu matsala kenan jaraba da Allah mai bai ci ta ba kenan shi Allah ko da ya baka talaucin to wai jaraba ka ne za ya gani zaka hakura amma in ya zama duk inda ka zauna hirar ka dai ni ba ni da shi dai ni ban da shi ban da ba to an samu matsala baka kallon tunanin misali sai wanda ya dace na kusa da kai dai ma zaka hirar da shi misali tunda kaga akwai wanda yake ana cewa wanda na kusa da kai ne sosai da gaske wanda shi za ka yi bayanin ga halin da kake ciki wannan ka gama ka komi amma wasu ya zama kullum kai tallar da kaka yi wani ɗaya a ce ba ka da komi don mutane su taimaka maka to da zaran kai wannan baka ci jarabawa da Allah ya baka ba kenan shi Allah ya maɗi ne ya gani za ka haƙura ɗin za ka yi wadata zuci saboda haka duk abin da kake da shi ya to kamata ya ka rika aunawa to ai ma ai ka yi wani kuma ko bi kalamci abin da a gari ka ɗin ka auna gani za ka yi wani tun yanzu misali sai a ce kai rayuwarka ka mallaki kuɗin da sun kai naira dubu goma misali to ka rika kallon cewa to amma ai ko kaka kalli wanda a sama da kai misali mai dubu ɗari ko miliyan guda ko wani abu in ka kalle ba a gode ma da hukumar da gari kaɗina amma ka kalle wani kila biyar gare shi rabin naka da ya gare ka ganin za ka gode ma Allah ko kuma in ma ba wannan ba sai ka auna ainihin naira dubu ɗaya gare ni gaba ɗaya ni duk ban da komi sai ita to ka lissafa ka je akwai wanda bai da ko naira shi kuma sai ka gode ma Allah ga wannan ɗin in ma kuma sannan ba ka da ko naira kai ma to ka gode ma Allah saboda ai kai kila ba ka da kuɗa ma kana lahiya lau ga wani can bai da kudin irin ka amma kuma bai da lahiya kaga shi kai shi kenan haka haka abin suke ta tafiya wani sama wani wani sama wani to duk sanda ka tashi da inda ga haka duniya to ka kalli na ƙasa gare ka nan za ka gode ma Allah ma in ka ce da sama da gare ka za ka kalla ba ran da za ka gode ma kullun kuka za ka ta yi ƙarshe kuma jama'a ma su gane ka don da jama'a sun gane ka da wannan matsala za ka samu ƙarshe ne da mutum ba hange ka tayi tayi sai shi ta da daga da kuka ga can tafi abinda zai kallo wata lalura shi za ka dora mai to amma in ya zama kana da shiru ɗinka ka bari ma shi mutum da kai ne ma har ya gane ka lallewa ne dai wato a shike yana cikin wani hali amma saboda zurfin ciki bai faɗa mana ba to gara a haka nan ya gano har ya kamata ya taimaka maka da kai ne din bisa da a ci wai kai ne zaka zuwa in dai ba na kudda kudda da kai da shi misali ba wanda yake lalle ya kamata ka sanar da shi din ba don ya san halin da kake ciki ba to amma dai talla abu to Allah bai bai dace haka nan din ba baka ci jaraba ba in kai wannan din ba to amma in kai in kai ci jaraba in ka in ka bi yanda Allah ya din to karshe sai ka ga shiga cikin ayat da Allah yake cewa ya hasabu humul jahilu hagan ya amina ta'affufi bayan Allah da yake cewa talakawa ne suwa Allah ya jarraba su basu kudi amma wanda watan bai san halin da suke ciki ba in ya kalle su sai azama wadata ne suwa gasigar jikinsu ba ka gane suna cikin wata yanayi amma su sun san halin da suke ciki to wai saboda kame wadda aka gari su ba su kuka ba ka sani din ba in ka gane su ka gama wadata kai abin da zaka dauka ma su loloka kai kuma ka yi su ma to saboda haka in mutum shiga wannan to kaga shikenan ya kusa da kanshi to haka Allah yake so bai sun ya zama mutum shi yasa kaji ya ce ibtila shi ya ce dama don jarrabawa ne Allah yake wa mutum haka nan ka san imtihani daban kuma ibtila'i daban yau kaga imtihani jarraba mai dama dama kenan mai kyau ibtila'i kuma kaga jarrabawa da take mai nauyi wadda ba ta daɗi ga rayuwa to amma in mutum ya jure din to karshe sai kaga mutum ya ci jarrabawa din to shi Allah duk shi ne wanda yake yana yin waɗannan abubuwa ɗin yana shi fi arzikin nashi ga wanda ya so kuma yana takaita arzikin nashi ga wanda ya so sai Allah ce inna Allah haƙiƙa shi Allah madaukakin sarki bi kulli shay'in alimun masani ne da dukkan komai don haka ga ya alamu ya san mahallal bas ya san inda ya kamata shi da arzikin nashi din wata da yake kuma san inda ya kamata ya yayata shi din min ibadihi daga cikin bayan nashi din to shine na'am
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون
a to shine karkashin wannan aya ita ma shine shi wace gaba da karin bayani game da watan cewa su duk bayi ya kara kawancin hadisin da muka karanta da cewa shi ubangiji ya san wanda a talauci ya dace da shi yasa ke bari shi da shiya ya san kuma wani watan warasa ta dace da shi yasa sai ya bashi da ita din to shine sai ya ce to kuma fa watan ita jarabawa da Allah ke kawo wadin domin ya zama shine ya ce wata almahabbatu hiya almihna ya ce soyayya wanda za ka yi tsakaninka da kai da Allah to ita ce za ta kawo maka jarrabawa son ka da Allah wai ma'ana in kana da matsayi wajen Allah to zai rika jarraba ka da abubuwa ɗin la'alla na talaucin ne la'alla na kuma cutarwa ne ga bayin ga mutane daban-daban kowane iri ne da wuce zaman ka ga Allah shi zai kawo haka ɗin ya ce almahabbatu idza sadaqat idan watan soyayya ka ta zama ta gaskiya lil abdi gabawa to ta acil mihna ce to daga nan ne ba jarraba za ta zo matuƙa soyayya da Allah ta zama ta gaskiya ce to jarabawa za ta zo ya ce kuma ita da jarabawa ɗin nan da za a yi maka ya ce ba su da wani bambanci kwarai ya ce iyaka ya ce za ka ga wata idan soyayya ta inganta ta yi kyau za a jaraba kaɗin da wannan jarabawa ɗin in kuma wata ya zama ba ta yi kyau sosai ba to shi ne sai ga kuma sai a mata halalata wannan ɓangare kenan saboda haka shi yasa shi Allah shi ne wanda yake yana shin fit arzikin shi sai ce sannan kuma ya ce in ka diba wato shi wanda yake mawadaci da talaka yace duk dai suke yace shi dai mutum na farko da yana da bukatar yan lomin da za ci ya sa ga bakin shi sannan yana da bukatar zuwa ga sutur da zai san yawa ga jikin shi sannan yana da bukatar da iska na sama wanda zai shaka wanda zai rayuwa da shi ya yace to duk waɗannan kuma ko talaka kake ko kuma ko mai kuɗin kake dai zaka same su din in dai kana talaka ko mai talaka naka din dai yan lomin da zaka ci dai ka dan rayu zaka samu sannan kuma sutur da zaka dan sanya wa karo jikinka da ita zaka samu sannan kuma iskan da zaka shaka ka rayu da shi kuma za a baka din to kuma yanzu in ka diba kamar yadda wani a yake cewa ce kaga shi da mai kuɗi da mara kuɗi yace duk ɗaya ne saboda yace yanzu misali kaga in mai kuɗi misali zai hito ya yi wanka misali ya saka kaya sutura da hula da riga da sauran takalmi da menene ne kai ma da attalaka duk kala wanda ya saka haka ne zaka saka wanda ai tun da ka dai in zai saka kalar wanda zai sanya inda taguwa ce irin wannan ne ba malum malum ba kaga gora zai saka wanda idan bai saka yi kai ma talaka gora zaka sanya wa in wallahi shi ma bai gwada maka ce ai shi kudi gare bare a zo gora duka kai nashi kaga zama hauka ya haka to saboda haka yace wanda kaga gora zai saka kuma kai ma talaka kai ma gora ce zaka saka wanda ba ku da bambanci sannan kaga kuma kamar yadda na shewa kawai kaga in shi dace shi ma wanda zai shaƙe iskan nan kai ma haka nan zaka shaƙe shi duk dai ba ba ba ba in ma cikin gida ne shi ma ko ga gida ne kai ma kana da naka gida ba gwargwadon naka ke talaka cikin gida za ka kwana shi ma cikin gidan nashi zai kwana ɗin duk gida kuma ka kwana ba da kwana daji kuma in ma kwanta za ka yi dole cikin ɗaki guda zai kwanta komi wadata ta kai ma ka talaka cikin ɗakin guda da zai kwanta to kaga ashe dai dubban macin bai da yawa kenan to shi yasa a nan Allah yake nuna cewa to shine wanda yake yana yana shimfida wannan arziki din to shine sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa a wada in sa'altahum yace kuma wallahi inda zaka tambaye su waɗannan kafirai din man nazzala minas sama'i ma'an wa ya sabkar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-arda yar rayar da ƙasa min ba'di mautiha bayan mutuwarta ma'ana kaga in an kai rani ƙasa ta bushe sosai kaga ƙasa ta mutu kenan to shine sai Allah ce to in ka tambaye su waye haka din min ba'di mautiha bayan mutuwarta la yaqulunna Allah yace za su ce maka ai Allah ne ya haka din zaka mashi ko kokanto ba su da shi sun san da Allah ya haka din to saboda haka ya'lamuna al-bari sun san Allah makagin halitta tabaraka wata'ala wa ya'lamuna annahu min shu'u hadhihi al-mawjudati sun san kuma shi wanda ya kage wadanga halittun baki daya sannan wa ya'lamuna annahu huwa al-malikul haqq kuma sun san da shine sarki na gaskiya mai mulki ma shakku fi zalika ko kadan ba su da kokanto da shakku ciki to saboda haka ga kenan yace don haka wala wata jabbara ko da mutun yayi girman kai ko hatta fir'auna ce kai koda fir'auna Allah zidda al'uluhiyyata da ya da'awa cewa shi ma Allah ne ya alamu haqiqatan ya sani bisa ga haqiqa annahu laysa bi ilahi ya san da ba Allah bane shi amma dai yayi kawai bisa ga manhaji kuma amma ya san da ba Allah bane la yamliku min al'alam illa misra ba abin da ya mallaka cikin duniya ga ba misra ba kaza shi da madan mulkin nashi ya kai ta misra fa amma da bai sani ba sai ya zako duniya duniya ya mulki ina kashe misra bakin nan ɗaya mulkin da ma mutane biyu ne kawai su kai mulki a duniya da faɗin duniya gaba ɗaya mutum hudu kai za a cewa du musulmi du kafirai aka ce da annabi suleimanu da zalkarne ne su ne waɗanda an musulmi da sun kai mulki duk duniya sun ka mallaka su sai kuma wanda sun ka mallaki duk duniya daga cikin kafirai na maruzu da kuma buhutu nasar su kuma sun ka mallaki duk duniya daga cikin kafirai saboda haka duk wanda da zaka ji an yi wane sarki kaza duk sun fir'aun dole shi kwanta su gaba da iyaka su misira iyakar mulki ne annan saboda haka shine shi wacce da aka la yamliku min al'alam bai halitta bai mallaki komai ba cikin duniya illa misr in ba misr ba ya alama kuma ya sani anna man lam yamliku illa misr duk wanda iyaka ta mulki ne misra to la yamkinu ya san da bai yiwa an yakuna huwa rabbul alamin bai yiwa zama shine ubangijin talikai fa bai zama da yiwa a ce shine as-samawati sab'i wal ardi sab'i kuma shine ubangijin sammai da kasai bai yiwa saboda haka shine shi mai kawo ce kaga ko america ya ce duk daula ce wadda take mai ƙarfi suna dubaru da wayo a cikin sarari da sauransu ya ce to amma kaga duk da haka nan za su tashi suna ganin kamar nan gabayan ƙasa misali ga duniyan nan su ka wata yawa sun haka dama sun zama su ne 'yan sandan duniya ya ce to amma kuma za ka kuma suna tashi suna zuwa sama wurin wasu yawace yawace na bincike bincike to sun gano mulkin ashe ba nasu bane tun daga suna zuwa wani mulki yadda ba su da shi kuma ko tun daga kaga suna zuwa sama sun san da baya cikin mulkin su har sai sun ce sannan su yawan bude ido a can din to shine saboda haka a shi yasa nan sai a ya kawo shi wato haka ga in ka tambaye su su ce maka Allah shine wanda yake ya halici waɗannan halittun baki daya shine sai Allah madauki sarki ya ce to shi yasa kaga na'am baki nan ne sai kulun Allah ko na'am kul sai Allah ya ce to ka faɗa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ma'ana tun da dai ga hujjoji ga dalilai sun tabbata cewa lalle Allah madaukin sarki shine mai mulki shi ya cancanta da abauta ba ba wani wanda ya kamata ya cancanta ya zama wajibi da abota ma to ka faɗa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah amma sai dai bal bare dai aksaruhum mafi yawancin su waɗannan kafiran la ya'lamuna ba su san haka nan din ba shi yasa ba su imani haka nan din ba
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي لو كانوا يعلمون
to sai Allah madaukakin sarki yace a ita wa ma hadhihi alhayatud dunya wa ma hadhihi alhayatud dunya wannan rayuwar duniya bata kasance ba ba komai bace illa lahawun wa la'ibun sai wasanni ce to da kuma wasan ana cewa lahawu wasa irin ta manyan mutane shine lahawu la'ibu wasa irin ta yara aka ce yana da alaka da kalmar lu'abu ai lu'abu miyau aka ga yaro suka zubar da miyau har wasannin su da sauransu shi yasa aka ce shi yasa ake cewa lahawun shine wasanni ta manyan mutane la'ibu kuma shine wasanni na watan kananan yara to shine Allah ce ba komai bace in bayan wasanni kurum wa inna daral akhirah ta ce hakika gidan lahira lahiyal hayawanu ita ce rayuwa ma'ana gidan lahira shine na rayuwa gidan rayuwa law kanu ya'lamuna inda sun sani su waɗannan kafirai sun san da haka din ma asar duniya alaiha da ba ku zaɓi duniya ba bisa ga ita lahira din nan ba don haka al'akhiratu kulluha haiwan watan ita lahira dukkan ta rayuwa ce baki daya kullu shay'in fil akhirati hayyun komai a lahira rayayye ne saboda haka sai ya zama abunda dai ba a nan duniya shine wanda ke matacce saboda haka inna Allah tabaraka wa ta'ala indahu qudratun wa hikmatun shi Allah shi adda hikima da kudura don haka fasatara qudratuhu fasatara qudratuhu bi hikmatihi sai Allah ya boye kudurar tashi da hikima ta yace nahnu al'ana yace za ka ga mu yanzu fi alamil hikmati muna cikin alamul hikima ne ba shehu at-tasatturu bil asbab wanda yake sai Allah mana sarki ya boye ta da dalilai anal musabbabi daga watan shi mai kawo abun don haka misali sai ya zama in ka kula ai Allah ka ciyarwa amma kuma sai Allah ya kawo sai ka ci abinci zaka kushin kaga sai aka kawo asbabu kenan Allah ne ka kosarwa daga jin yun kisa shi ma sai aka kawo kuma sai ka sha ruwa sannan ka ci kisan da sauran duk irin waɗannan masu kama da haka nan to shine yace da haka sai zama alamar hikima muke nan nan yanzu don haka sai yace a al-istiqalu bil ka'inati an Allah tabaaraka wa ta'ala yace wai za ja yawmal qiyamati in qaza alamul hikima yace amma in tashi al-qiyama yanzu wannan alamul hikima din nan gaba daya zai kare shi kenan zaharatul qudratu da haka sai qudura ta bayyana bahiratan ga hili karara da haka fa kullu shay'in komai sai ya zamo hayyun rayayye da haka tilka darul lati kullu shay'in fiha hayyu yace wannan shine gidan lahira wanda komai a cikin ta rayayye din saboda haka shi yasa yace ita duniya din ba komai bane in bayan wasanni ne kawai da kuma watan a a wasanni ne kurum a cikin ta da haka wal akhiratu khairu wa qawata ayat yace ita lafiya da sai mafi alkhairi kuma ita ce mafi wanzuwa bisa ga duk wani abu wanda mutum zai samu gare shi da yake na jin lokaci ya kuma za mu kwana nan sai dai mun dawo gobe sai mu dora muna fatan inda muka daidai Allah karba muna kurakuran mu kuma Allah ya fi muna Allah ya fitar da mu daidai mai iko gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a na to faruku ne akwai galan ɗaya ne ko to galam aka ce mana faruka ya koda hitul galam daya hidima domin a ci gaba da wannan tafsiri to Allah ya saka da khairi da sauran dukkanin jama'a da suka kawo sulhuki daban-daban suka an sani duka Allah ya biya wa kowa Allah ya saka mu kowa da khairi da sauran dukkanin jama'a da suka halarta wajen wannan tafsiri muna addu'a Allah ya saka mu kowa da khairi kuma Allah ya ma kowa jagoranci cikin dukkan lamuran sa wanda yake yana neman addu'o'i akan bukatun shi na yau da kullun da harkokin kasuwanci da kuma harkokin noma da ma'aikata gwamnati da kuma masu ɗalibai masu karatu da masu zuwa anguwa duka dai mana addu'a Allah ma kowa jagora Allah sanya ma kowa albarka cikin harkokin shi albarkacin manzo Allah sallama da sauran masu neman addu'a ga marasa lafiya su na gidajen asibiti mana addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu abin da kada musu mu Allah ya ƙara da lafiya masu neman addu'a ga marigayan su da namu gaba ɗaya Allah ji kansu ya gafarta musu mu kuma Allah ya samu cika da imani muna roƙon Allah ya karɓi dukkan ibadun da muke gabatarwa cikin wannan wata duk alkhairin da a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya bamu abinda zai muke fata na alkhairi Allah ya tabbatar muna muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata din alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah kuma ya kama da kwanciyar hankali zaman lafiya Allah ya muna maganin dukkanin musibun da sun ka addabe mu muna fatan Allah yayi muna Allah yayi muna Allah ya kawo mana taimako da agaji waɗanda suke tada fitin tunu da cutar da al'umma musulmi muna roƙon Allah ya shirye da su in masu shiryewa ne in wanda ba su shiryewa ko muna fatan Allah ya muna maganin su albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da wannan watan na Ramadana muna roƙon Allah ya kawo mu da kwanciyar hankali na dawwami duk inda musulmin duniya suke muna fata Allah ya kawo musu kunci Allah ya kawo musu a tan fita fita daga cikin kuncin da suke ciki muna roƙon Allah ya kawo mana mafita ga duk abin da ya tsananta gare mu Allah ya kawo mu da kwanciyar hankali ya kiyaye mu ya kiyaye mu garin mu ya kiyaye mu na loka game da mu kiyaye mu garin mu ya kiyaye mu jihar mu ya kiyaye mu kasar mu ya kiyaye dukkan musulmin duniya baki daya dukkan musulmin duniya da suke Allah ya fitar da su daga cikin kuncin da suke cikin shi alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين